to salatul idi yanda ake sallar idi wal hudba da hudba da ake a ranar idi ai ma wala da fihi ma ai abin da yazo a cikin su salatul idi sallar idi raka'a tani raka'a biyu ce la azan laha wala iqamata ba a mata kiran sallah ba a mata iqama wala ratibata laha ba wata nafila da ake kafin ta ko bayan ta ya dace a karanta a cike da sura kaf a raka'a ta farko da kuma gidan wata sa'ata a raka'a ta biyu yanda hadisin muslim ya nuna hadisin muslim cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yana karanta kaf a raka'a ta farko a sallar idi yana karanta kuma ita wata sa'atu a raka'a ta biyu ita yanzu wata kila aka ce za a haka ya mutane an ba wanda zai kai karshen sallar mata da liman ko to an kama daga jami'ai ne bai samu rasa Allah ya kara yadda a gare shi yace na sallar idin azumi da idin lafiya tare da manzo sallallahu alaihi wasallama ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba amma duk wannan mutumin ya ce a kiran sallah ko a yi kama ba wato farkan bai na hawa bai na sana'i don a nuna bambanci tsakanin sallar idi da sallah ta farilla walakin yan bage kaunar mawasini littinarin nasi sai dai ya dace ya kiran sallah ya ce don neman mutane su motsa su zo a salatu jami'a saboda hadisin bayaki wanda ya ruwaito da hanyar imami shafi'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na mata mai kiran sallah a idin gara azumin ramadan da kuma idin layya mai kiran sallah ya ce salatu jami'a za a taru don sallah wannan hadisi mutum hudu ne suka ruwaito shi haka daga ban umara Allah kare da a gare su kala yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da sai da Abubakar da sai da Umar Allah kare da annabi gare su suna yin sallar idi kafin su yi hudu ba sai an fara yin idi sallar idi yake hudu ba yayin da hubbatar idi ne ya hudu ba idi da sunna ce duk malamai sun gama akan haka shi yasa ba za a ce mutum sallar sa ta tafi ba dan da aka ga aka sallara daga idi ya tashi ya tafiyarsa sabanin hudu da juma'a ita wannan wajiba ce kamar yadda ya gabata akwai wanda ma a cikin malamai suka ce wanda ma bai samu hudu juma'a ba ai da samu juma'ar ba wani ya tsiri kulmusa a yiwuwar juma'a don wanda ya jinkirin cewa ya ci juma'a wanda shafu har jama'a wanda sharaɗinta ita ba a yin sai jama'a idi kuwa ai ana iya yin sa ba mutum shi kaɗai mutum shi dai ma ya iya yin idi ko illa iyaka ya bar faranar da take cikin tafiyar da sauran abubuwa da yawa wanda suke cikin wato zuwa idin amma dai ko shi kadai ba a ce ai da shi ba to an ga daga ban abbasin Allah kare da gare su kala yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ranar karamar sallah wato ranar sallar ramadan jama'a azumin ramadan ya sallah raka'a biyu ya sallah ba kafin ya yi su bai wata nafila ba kafin ya idin haka nan ko da ya gama bai ba bai wata nafila ba wannan hadisai guda biyu da shi na Abdullahi Umara da wannan na Abdullahi Abbas masu littattafan nan guda biyar duk sun ruwaito Buhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i an gaba sai na Umar Allah ya kare da gare shi sai na Umar yace sallar idin layya raka'a biyu ake sallar idin gama azumin ramadan shi ma raka'a biyu ake lokaci shi ma dai zai salla raka'a biyu zai kasaro sallar juma'a ma raka'a biyu ake wannan duk da aka ce a yi biyu ba wai raguwa ba ne a ladansu ladansu cikakken ba rabin da aka rage a ladan bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kenan nasa'i da imam ahmad da ibnu majah sun waito wannan hadisin an gama daga aisha Allah ya kare da a gare ta cewa nan sallallahu alaihi wasallam ya kace yana kaddara a sallah wato bayan ramadan da sallar layya a raka a ta farko raka a ta farko yana sallah yana kabbara yana kabbara kabarbari bakwai a ta biyu ko ya kabbara biyar a abu dawud ne ya rawaito hadisin da wato a imam ahmad da tirmidhi da yace bana an gaira ta kabila ta iyali dan da kabbarar wato mikewa to ruwa ce saboda wata ruwa da ta zo da cewa su ta kabila ta salati dan da kabbarar shiga sallah ya zama kenan wato raka ta kabbara takwas kenan wannan ruwaya kabarbarin da ake a raka'a biyu kafin ke karatu kafin a fara karatu ita ta farko in an yi kabara haram za a kabara bakwai kuma to a kabara a raka'a ta biyu kuma in an miƙe za a yi kabara biyar a kan wannan mafi yawan sahabbai da tabi'ai suke da malaman fikihu amma imamu malik da imam shafi'i da ahmadu amma fa shi imam malik da imam ahmad suna cewa bakwan da aka faɗa a raka'a ta farko tare da kabbara harama ne bayan kabbara harama kabarbari shida ya dace a daga hannu a duk wata kabbara daga kabarbarin nan na sallar idi kuma ya dace a yi ɗan shiru kaɗan abin da ya fi an yi shiru a karanta bakiyati salihati subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah la hawla la wala quwwata illa billahi al-azim tsakanin duk kabbara biyu amma ban da wajen malikawa malikawa suka ce na sakan ya zo da su a jere wa da tafi shura a wajen sai da mai mutu sadakawa na sakan yana yin kama barin a jere sai ko gwargwadon yadda zai ba da dama ga mamumai su yana liman shi allawa kamar ba ya faɗi ta gaba ba ya saura za a ji mamumai sun ce allawa kamar sannan sai ya faɗi ta gaba amma su malamai suka ce ya yace Allahu akbar ma yana da kyau ya shiru ya ce subhanallahi walhamdulillah la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah alli azin sa ne sake cewa Allahu akbar ya zama ya faɗa ya sake tsayawa ya faɗa sai ya gama ya ce Allahu akbar to ina kace za a yi haka kuma a karanta gafin da suratul gamari haka za a ja kenan ko eh da kuma na sun fara sallaki don ko za za su mana wannan ko? To, amma ta barbari a cikin hudu ba, in maza ne ya ruwa ya da tilmuzi? In maza ne ya ruwa ya shi bi kawai da kadinsa, annar sallallahu alaihi wasallam ya kasance yan ifsir takbir yana yawa ta kamar bari a hudu barki na bayan azumin ramadan da kuma na layya daya ke kuma ya ruwaito abinda yake sunna an tubta ta al'udubatu dola abu da ya hudu ba ta farko ta tara da tara farki tara a jere abu da ta biyu kuma da kamar bari bakwai ta tara a jere da ma'anar ta tara a yi mutu a jere to وسأل عمر سيدنا عمر يا تنبي أبا واجد الليسي من مالا صلى الله عليه وسلم كان تاوى أتكن صلى الليا واتو صلى أزم باير مرات في أبو واجد الليسي yana karantawa a cikin su da da kuma ubabar wani waje a raka ta farko da kuma ita da su sa ta shakal kamar a raka a ta biyu wani hadisi mutum da yana suka ruwai dogon da buhari an kama da izabi dumna abdullahi allah kare ta a gare shi kala ya ce na alasi da ta da maza allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya fara da sallah kafin ya hudu ba ba da kiran sallah ba ba da ikama ba sai mai tashi yana mai dogaro ga bilalu ya umarni da tsoron allah ya kwaɗai da bisa cewa a tsaya a bi Allah. Yawan mutane gargaɗi ya tunatar da su sannan ya wuce har ya je inda mata suka taru ya gargaɗe su ya tunatar da su ya ce da su bayan Allah mata ku yawaita sadaka. domin da yawa a cikin ku mafi yawan ku a ɗan jahannam kiraren wutar jahannam ne sai da ta tashi daga masu kaifin harshen mata me baki-bakin kudu kuke ta ce me yasa aka ce mu ne kiraren wuta ya rasu da na ko mafi yawan mu kiraren wuta ne manzo Allah ya ce dan ku mata kuna yawaita kai kara kuna kuccewa abokin zama yace sai matunan suka suna yin sadaka daga karfin adansu kaganan sun nuna imaninsu ɗayan irin mata namu mace tana ganin ta yi ado da abu ka ce wai idan an mata gargadi ta cire ta bayar ita da take Allah Allah ma ta samu wanda ya fi wannan miskina fi sauri bilal suna jefawa a tufafin bilalo a karkace da daga abun kunnensu da kuma zobunansu wani hadisi mutum da ya tuna duk sun ruwaito mana turmizi buhari da musulun da abu dawud da nasa'i sun ruwaito nasu wata lahu sallallahu alaihi wasallam ya gabata gare mu a babin juma'a nasu wata huduba da aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam lau sabata bilalo da a ce wata zai tabbata ranar talatin daga wata ramadan abdaru shi kenan sai a sha azumi sai a bar azumi da daddare har aka kwanta ba a ce an ga wata ba aka tashi aka dau azumi bayan an dauka gari ya waye hantsi ya yi sai kuma ya tabbata ai jiya wata ya tsaya yau dinnan ɗaya ne ga shawwal to da sai mutane su bar wannan azumin su fita kuma gobe don sallar idi an kama daga zai umarin irin da dan anas ya kama daga wasu ammomi nasa Allah kara da anhu gare su wannan hannu din da ya sa kuskure ne an umarci da huri Allah anhu anhum ne yana sabi na da sabanin sallallahu alaihi wasallam cewa su matafiya sun zo da annabi sallallahu alaihi wasallama suna ba su shaidawa cewa sun ga wata ajiya dan da lai mace sahabbai cewa su bar azumin su ajiye azumin cewa in gari ya waye sai su tafi wajen sallar idi abu da da nasai da amal ne suka rawaito wannan hadisin wato su tafi lisalatul idi dan sallar idi tafi wannan hadisi ya nuna أن صلاة العيد cewa صلى العيد لا تصلى بعد الزوال ba cewa za a zo da ita matuƙar dai rana ta karkata daga tsakiya idan ganin wata ya tabbata a wannan yinin karshe a bari sai kashe gari a yi kuma sai kashe garin aka yi an yi ta ne a daɗi ba gara'i ba akan haka da yawa daga iyalin gidan manzo suke da mafi yawan masana fiqhun imam malik da imamin shafi da abu sauri suka ce ba za a sallace ta ba fi wakatin domin wanda ke aiki ne da aka ɗaiban masa wakaci jama'atan ba daidai ba da ake sai kashe gari za a yi shi a jami'i amma wanda yake shi kaɗai idan idi ta tsere masa tare da jama'a to shi zai zo da idin ma limami kamar yadda zai zo da ita idan yana tare da sarki gurin wasu jama'a daga malamai wasu malaman ko suka ce a'a in ya tashi zai zo da ita raka a hudu saboda hadisin Abdullahi ibn Mas'udin hadisin ko da yake ingantacce ne ma limami wanda bai samu yayi sallar idi tare da liman ba to in ya tashi shi zai zo da raka a hudu wannan ya kare minan naili daga nailul audar na shaukani da kuma irshadu tsari sharhin qasdullani akan buhari to yan baki ta jamhur fil ya kamata a yi ado in za a idi ya kamata a yi ado in za a idi an kai daga zanu mara Allah ya kare ta a gare su yace a fitu da maka wata jubba ta aishamrar alhadiri mai kaurin za ana kai da ita a kasuwa ya dauke ta ya ce da ita zama su sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ibtaha bihi ka sai wannan ma in ya zo ka ringa ade da ita ranar idi da kuma baki da suka zo maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sai da yawa ai wannan tufafi na jariri tufafi ne na wanda sai da rabu a lahira wanda sai da rabu a lahira namiji shi ne zai zai sa alhariri a duniya mace ya halatta ta sa alhariri amma namiji bai halatta ya sa tufafin alhariri ba sai fa in za a sa ni dan magani da sai da Umar ya zauna aka sami jimawa sannan ya sai ga manzo Allah kuma ya aiko masa da jubba ta alhariri wanda yake ba mai kauri ba ta gane ya so sai da mana kawo da ita wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ya rasulullahi ai a baya na ji ka ce wannan tufafin wanda bai da rabo ne a lahira ko da kika aiko min da haka ko da rabon ne a lahira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin da yasa na aiko ba da ita ba wai na aiko ma dan ka saba ne na aiko ba da dan ka siyar in ya so ka kashe gararin gaban ka ka bukata biya bukatar ka da kudin a auto ko sai ruwa ya tin auto ruwa auto biya ko auto biya libari na sa'ika ko ka ba da ita da sashen matanka tunda mace ta sa alhariri ya halatta inda rarira kimanin alhariri na wannan jami'in ya halatta ga mata amma ne suka bala amma kai da mace kace za ka sa alhariri wannan bai halatta ba wasu ati insha Allah sai libasu ya juzo mai nan gaba a kitabul libas za a bayani a kan abin da yake jaizi da abin da yake haram to a hamsatu illa tirmidhi a mutum ne ne karatu a jikin sai ko tirmidhi an kare daga ajiyar hamsata Allah kare da gare shi yace na ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana huduba yana ɗauke yana tsaye da bare gani koraye wanda hukumatu da aka ce hudu ta umma hudu batan idi ta hada da hudu batan idi wal juma'a ce da hudu juma'a wal juma'a ce da juma'a da hadisi na hudu mai mata saboda hadisi na yi hudu mai ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sa bare ganin sa ja a ranar idi da ranar juma'a da imam shafi ya ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance gwargwaro da ibarat yana sa bare bargo wanda yake an masa zane-zane a duk ranar fili wace ya ibaratu ka ina bato burudun hisanu bare gani ne kyawawa da ake kawowa daga yamma wannan hadisi yana nuna an so a yi ado don fili da mafi tsadar tufafi don rana ce ta farin ciki da ado yin haka yana nuna gode wa Allah shukurun lillahi ala ni'ami gode wa Allah bisa nemominsa gode wa Allah ko bisa nemominsa zai jawo bawa ya ga ƙari ubangiji ya ce la in shakartum la azidannakum Allah shine da sani shi wannan hadisin rawahu nisa'i nisa'i ne ya ruwaito ya dudu fil idin lahu rubahu wasa abin halattawa daidai ne a idi wasa amma fa wanda yake abin halattawa ai ya juzu samahu ya halatta a ce ko ruwaito ko a gani idan da Allah ya tafi lalama muharrami sharadin kada ya gushi abin da yake haramu wala yulhi an fari min al fara'id kada ya dauke hankali ko ko wala yulhiya kada ya dauke hankali daga wani abu wanda yake na farilla duk halaccin wasa in ya zama zai dauke hankali daga abin da yake farilla ya zama haram to ai ba wasa ba ma da yake jaizi ko abin da yake sunna ne ya zama zai dauke hankali daga abin da yake farilla to ai ya zama haram tunda farilla shi ne abin gabatarwa an aisha ta an kama daga aisha Allah ya kara da a gare ta tace sai na maka Allah ya kara da gare shi ya shiga a ranar idi ya shigo alhali akwai wasu kyangi biyu daga matasan madina suna min waka da irin waƙoƙin da mutum madina suka yi ranar yakin bu'asa sunan yaƙi ne da aka yi kafin zuwan manzo madina tace ba wai mawaƙa ba ne ma yaran nan mata ba wai mawaƙa ba ne ba zabiyoyi ba ne ya iri ne dai kawai ya sa suke nishaɗi suke sai sai na maka yace yanzu ko ko rayu ke dan za ku kawo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a jiya gere ne ke za ku kawo gidan manzo Allah wannan ku a ranar iri ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya ababaka kowane mutane fa akwai ranar idin su wannan ko shine idin mu a wata ruwaya sai na ababakar ya shiga wajen aisha alhali akwai su mata je a wajenta a kwanukan nina suna yin wake suna kada wani abu suna kada wani abu wato kamar eh, wa- wa- makari makari alhali magana sallallahu alaihi wasallama yana ya lullube jikinsa da tufafinsa amma ka da shigar sa yanzu su suna yi sai tsawata da su kar kore a bari sai ga zala sallallahu alaihi wasallam ya bude fuskar sa yace ababakar kyale su ai wannan kwanukan kiri ne an kafo ne daga aisha ta ce a yal'am sudan ya kasance wato wasu mutane baƙaƙen fata suka yi wasa da makariya wani hizali da masuna ranar idi sa'altu rasulullahi ko ne ni ne yake da manzo Allah ina so in gani ko ko shi ne ma da bakin sa ya fara cewa kina son ki gani ki kallo ne yace kore sai manzo Allah sai da ni daga bayan sa al'ari ku da kuke zina da kan ku da kuke sa yana cewa ku ci gaba da wasan ku ku banu arfidata har yayin da na gaji da kallon sai yake da ni yanzu ki kin kin wadatu kallon nan ya ishe ki yi miki nace gaskiya haka yayi yace to fasali ke to ita ce ke a wata ruwaya a bashin mutanen habasha sun zo yarfinuna suna wasa a ranar idi a masallaci manzon Allah ya kira na na ɗora kaina akan kafaɗarsa ni abin na kallon wasan su a je ya zama ni ne ma abin ya ce da na tafi lamar kallon nasu buhari da mutum sun warke wannan hadisu sannan ba haka nan na sa'i an gaba da ya rasu ni malik allah kare da gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina alhali mutan madina suna da ranaku biyu suna wasa a ranakun nan nasu guda biyu sannan Allah ya ce da su wannan kuma wani ranaku ne kuke rukon a matsayin sallah suka ce a cikin zamanin jahiliya tun kan zuwa musulunci mukan yi wasa a cikinsu sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika Allah ya musanya muku abin da yake ya fi su shi ne ranar layya da ranar idin gama azumin ramadan a sabsunan sun ruwaito wannan hadisin wato wafi kamar da islami mu ma yawan da wuri su wannan kwanukan shi ne ranar nairun alafi wa awwalu yawmin fi sadaqi shamsiyya wanda shi ne farkon yini ko bai farkon rana a shekara ne tafiya da tafiyar rana wa yawmul marajan yawmul marajan wanda shi ne farkon rana da rana ta sauka a burjin miza su kura ne ku ne biyu wanda suke madaidaita dangane da sanyinsu la'ara wala bada sai zama galibi ba zafi ba sanyi ya zama dare da rana ya daidaita a cikinsu shi yasa gwanayen magabata suka zaɓe su maulahina wanda suke damuwa bil hayati da sun da sanin siffar tafiyar taurari suka rike su a matsayin rani biyu na idi don wasa da farin ciki abin ya ci gaba da tafiya haka har musulunci ya zo ya fata har musulunci ya zo ya fata a yace a daina yin haka wato aka ce Allah ya musanya muku ranakun idi tsawon bar idanun shar'iyya ne idin bayan azumi da kuma idin sallar layya su ne idoji na shari'a haka ma sauma ramadana wa hajja baitin layin haram wanda suka cika azumin watan ramadan da kuma hajjin ɗakin allah ne alfarma wannan ya kunshi hani daga wasa ko farin ciki a ranakun idojin kafirai idan ce kafirai suna kirsimeti shi ba ba za ya fita bara suna ista bara shi ma yake wani abu bari akwai za a yi tarayya da kafira a idojin su abu ne wanda yake haram abu wasu kabe ɗaya daga cikin manyan kanafi yara ya ce man a damar rashin da kafirin wanda ya bada kyautar ko da kwayan fanni guda daya ga wanda yake kafiri a ranar idin kafirin nan don girmamawa gare shi to wanda ya ce ya kafirce da Allah wa bi da amadu aikinsa ma ya bashi gaba daya haka alƙali a sanin wasu su kuma daga shafi'awa ya faɗa wanda ya lota a wannan ranar ko ba da wani abu ga waninsa don girmamawa ga wannan yinin to shi ma ya kafirta littafin kulibin don ya nuna kabanta da su waɗanda hina an zalika an hana muku daga haka wa mutum zalika ibalu za a faɗi irin wannan fiye da shan minasin a ranar irin da ake wai na shekarar ƙarshe wanda yake ya yi shura wajen jama'ar da suke bin addinin nasaranci shi ma ba daidai ba ne kai musulmi ka ce da kai za a ko ba za ka yi musu yan rakiya ina an kai musu yan rakiya to ta an kai ka ambaro an kai ka ambaro sai alhamdulillah sai ta salatu kusufi eh ta yi bare kuwa inda ba fitowa za ta yi ba